بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na al-khamis tara ga watan jumada al-ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na tauhidi inda muke karanta al-qawlus sadid fi maqasid at-tauhid na babban malamin na abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala a yau za mu tashi babi na 41 babi na 41 قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون wannan babin yana da kamanceceniya sosai ga babin da ya gabace shi sai dai a wannan babin akwai wasu daɗe-daɗe da babu a babin da ya wuce so da wannan babin akwai bayanin da ke da alaƙa da rantsuwa da wani wanda ba Allah ba sannan kuma akwai abin da ke da alaƙa har yau da daidaita Allah maɗaukakin sarki da wani shi daga cikin halittinsa cikin mashi'a sannan kuma wannan babin ya daɗa daidaita Allah maɗaukakin sarki a cikin sifa ta neman tsari da waninsa subhanahu wa ta'ala da kuma daɗi da kalma ta laula idan aka faɗe ta a babi na yabo da godiya waɗannan al'amuran dai da aka ambato gaba ɗayansu al'amura ne na shirka a lafizza shirka da takan yawan fitowa a cikin bakin mutane wannan babin da wanda ya gabace shi yana da alaƙa da tauhidin rububiyya kenan kaga wajibi ne a ta Allah madaukakin sarki da ni'imomi wajibi ne a ta Allah madaukakin sarki shi kadai da mashi'a da kuma girmama wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun fala taj'alu lillahi kada ku sanya ma Allah maɗaukakin sarki an dadan kishiyoyi wa antum ta'lamun halin kasancewa ku kun sani cewa lalle Allah maɗaukakin sarki baya da kishiya shi kaɗai ne a cikin zatinsa shi kaɗai ne a cikin ayyukansa shi kaɗai ne abun bauta baya da abokin tarayya haka kuma cikin sunayensa da sifofinsa maɗaukaka dan fala allamu nan nahiya ce wanda kuma ka'ida ce sananna annan nahya yaqtadi at-tahrim hani yana hukumtar da haramtawa kuma andad jam'i ne na nid kenan kada ku sanya ma Allah madaukakin sarki kishiya kar kuma sakamanceceniya da wani daga cikin halittinsa subhanahu wata'ala qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fil aya a cikin ma'anan wannan aya wannan shine yake ce ma tafsirus sahabi tafsirin sahabi dan tafsirus sahabi yana da hukuncin rafa yana da hukuncin daga shi zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi matuƙar wannan sahabin ba a san shi da ɗebo maganganun Isra'iliyat ba a san shi da rawaito maganganu ba wurin banu Isra'iliyat ba ina fata mun gane in dai ba haka yake ba to maganarsa tafsirinsa akan ba shi ma'ana ta arrafa hukunci na cewa manzon Allah haka ya fasarta aya Abdullahi dan Abbas ya ce al-andad huwa shirku abinda ake ce mishi al'andad shine shirka da Allah fala taj'alu lillahi andadan sai ce huwa shirku shine yima Allah abokin tarayya huwa shirku akhfa min dabibin namli yace abinda ake nufi shirka ce wanda shirka ita ce mafi boyuwa sama da tafiya kiyashi ala safatin sauda fi zulmatin layl akan falalan dutsi baki kuma a cikin duhun dare wannan shike nuna cewa irin wannan shirka boye take galibin mutane ko kuma da dama daga cikin mutane za su yi auka cikin ta in su farga ba suka kiyaye sai wanda Allah ya kare dan da kiyashi nawa ne a ce yana tafiya a kan falalan dutsi baki a cikin duhun dare wa zai gan shi ko ya ji motsinsa to haka sha'anin wannan shirka take wa huwa an ya ƙol abdullahi dan abbas ya ce shi ne kamar mutum ya ce wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati na rantse da allah da rayuwarka ya kai wani da rayuwata rantsuwa da rayuwar mutum ko rayuwar wani shi wannan shirka ce rantsuwa ne da wani wanda ba Allah ba na daga cikin shirka karama laifi ne mai muni babba sai dai bai fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci wata ƙol kuma kama faɗarka laula kulai batu haza la'atanar lusus in ba dan ƙaramar karyar nan ta wane ba da ɓarayi sun shigo mana in ba da wannan ƙaramar karyar ba da ɓarayi sun shigo mana walawalal battu fiddari la'atan lusus in ba don waɗannan agwagin ba da ke cikin gida da ɓarayi sun shigo tun da agwagwa irin wannan talibiya mun san da wadda suke ce makwa ko da baƙo ya shigo ba ta barinsa za ta yi ta ihu wani bima za ta yi ta biyarsa za ta yi ta karan da sai ya sa mutanen gidan sun tashi to faɗa wannan kalma kamar jingina ni'ima ce zuwa ga wani wanda ba Allah ba ina fatan mun gane in dai ka faɗe ta kana mai yabo akan wannan karan ko kuma wannan agwagwar kana mai manta Allah maɗaukakin sarki da shine sabbaba faruwa haka sai zamanto ka aikata karamar shirka kenan ina fata mun gane kenan babi ne na jingina ni'ima zuwa wani wanda ba Allah ba da mance wanda shine hakikanin ya sababa faruwan hakan shine Allah madaukakin sarki wa qawlu rajuli li sahibihi da fadan mutun da zai gaya ma abokinsa ma sha Allahu wa shi'ta abinda Allah ya so da kai ka so wannan shi ma bai dace ba saboda ka haɗa Allah da wani Allah cikin mashi'a ka daidaita su abinda Allah ya so da kai ka so bai dace wa ƙaunar rajule da faɗan mutum da zai ce laulallahu wa fulan in ba don Allah ba da wane da kaza ya fi kaga ya hada Allah da wani ya daidaita su wanda hakan bai dace ba ina fata mun gani wala taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi shirkun Abdullahi dan Abbas yace la taj'al fiha fulanan a wannan kalmar karka ambaci ma wani ce ma sha Allahu wahdahu ce kawai laulallahu subhanahu wa ta'ala la hasala kaza wa kaza wa kaza jaye wannan wana ina fata mun gani yana ana jaye wane ne a inda ba a sa shi inda ake sa shi kuma ba laifi don ka iya cewa laulallahu thumma fulan in ba don Allah ba sa'an nan wane da kaza ya faru yana da bambanci da kace in ba don Allah ba da wane akwai bambanci da ka yi al'afu bilwawu ko kuma da thumma akwai bambanci idan ka ce in ba don Allah ba da wane wannan yana daidaita Allah da wani Allah wannan wanda ka ambata in ba don Allah ba da wani da kaza ya faru kaga sai ka ce in ba don shi ɗin ba da Allah da suka yi kaza da kaza ya faru kaga ka daidaita wannan kin dawa da Allah saboda alwawu taqtadi at-tartib wa taswiya wawu tana nuna tartibin abu kuma tana nuna eh tana nuna taswiya nake san cewa wawu tana nuna taswiya tana nuna daidaito ka daidaita wannan wani dawa da Allah wanda kuma bai dace ba amma idan ka ce laulallahu thumma fulan wannan yana nuna in ba dan Allah ba sa'annan wane da kaza ya faru wannan yana nuna jinkiri wannan wanan yana biya ne kalkashin zartarwar Allah ina fatan mun gane yana biya karkashin zartarwar Allah in ba dan Allah da yi kaza ba sa'annan wane yazo da kaza ya faru kaga kenan aikin wannan wane yana bi ne karkashin wa aikin Allah da abinda Allah ya tsara wannan ya halatta dan haka kenan wanda yafi su kamala gaba daya shine kace laulallahu wahdahu in ba dan Allah ba shi kadai da kaza ya faru wannan di yafi kamala mai bi masa shine kace laulallahu thumma fulan la hasala kaza in ba don Allah ba sa'an nan da wane da kaza ya faru wannan shi ma ya halatta babu lifi a cikinsa kaso na uku ka ce laulallahu wa fulan in ba don Allah ba da wane da kaza ya faru ko bai faru ba wannan shi ne adda kun shirka a cikin shi bai dace ba saboda akwai daidaita wani Allah da Allah yayin da yin hakan haramun ne yawwa haza kulluhu bihi shirkun malaci waɗannan lafazan gaba ɗaya a cikinsu akwai shirka da Allah to amma wurin laulallahu wa fulan maka ce abinda ya kamata a ce laulallahu thumma fulan in ba don Allah ba sa'an nan wane ko sa'an nan kaza da kaza ya faru ko da kaza bai faru ba in ka sa summa babu laifi ya halatta to amma da baka sa summa ba sai kasance kana gaine min babun ba da labari ba yabo ba da taɗawa babu laifi ina fatan kun gani in ba don karnan gidan nan ba kana mai ba da labari ai da barai sun yi illa cikin gidan karnai suka koransu karnai suka tashi da haushi har aka farga cewa barai sun shigo gida in kana mai ba da labari babu laifi amma idan ya kasance kana mai da yabo zuwa ga karnukan nan ne kai ai karnukan nan kaga a wannan lokacin ba daidai ba ne ka ƙetare wanda shine fara sabbaba abin ya faru har barayin su bari ka ambaci karnukan su kaɗai wannan kuskure ne amma babin ba da labari ba laifi ba ne ba don da annabi sallallahu alaihi ya gai game da amminsa da ke cikin wutar jahannama ya ce laula ana lakana fi darkil asfali minan na in ba dan ni ba manzan Allah da kanin babansa nan ko dan wan babansa zai kasance shine can mataki na ƙarshe cikin wuta kaga annabi ba da labari yake ba da labari yake to kenan duk abinda ka gai kuma sababin shi aka gano na hakika ne haka nan din ne karnukan su suka kora karan kana ba da labari mun ba ba da labari ba laifi bane ba amma idan ya zama to abinda ka ambata ba hakika bane wahami ne shirme ne wannan shirka ne ka in ba dan Allah ba da karama shehu wani ayu da mun shiga uku wani shehu ina yake shehu yana jinka yana ganinka kaga wahami ne amma karnuka an gani hakika gane sun kora barayi shehu fa wali fa babu kuma akwai masu ce haka nan wallahi in ba dan taimakon Allah ba da karamar waliyuwa ne ai da mun gaba ne a wannan shirka ne shirka ne subhanallah Allah ya kare rawahu ibn abi hatim malik ibn abi hatim shi ya fitar da wannan hadisi wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka yake cikin naku ko wa an umar ibn al-khattab kuskure ne haka malam radiyallahu anhu ya kawo hadisin yana zaton daga umar dan khattab ma haƙiƙa ne daga abdullahi dan umar dan khattab ne kenan haƙiƙanin yadda yake an ibn umara ko ibn al-khattab radiyallahu anhu abdullahi dan umar dan khattab Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man halafa bighayri allahi faqad kafara aw ashraka رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن كروا حديث دغا عبد الله بن عمر بن خطاب الله يرضى شي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to haƙiƙan ya kafirta ko ya aikata shirka wannan shakka ce daga rawi cikin kalmomin nan guda biyu ɗai annabi ya gaita laqad kafara aw ashraka kenan ko ya kasance annabi ya ce man halafa bighairi llahi faqad kafara ko kuma man halafa bighairi llahi faqad ashraka sai kawo lafazan guda biyu dan kiyaye sako kar ya zamanto ya ga abin da ba daidai ba ko ya rage daga cikin maganganun manzon Allah sai da amince Allah sabata a gare shi wanda ke nuna adalci na sahabbai da kokarin kiyaye lafazza annan manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi nabe ce duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to haƙiƙan ya kafirta ko yayi shirka ita dai rantsuwa shine ƙarfafa wani abu ta hanyar wani abin da yake abin girmamawa ne Allah madaukakin sarki abin girmamawa ne ina fata mun gani shi yasa yake son in kana so ka karfafi zancenka ko na aikinka sai ka rantse da Allah to kenan rantsuwa da wani wanda ba Allah ba kamar girmama wannan ne da ba shi wani matsayin da bai cancance shi idan yan zamanto ka daidaita girman wanda ka rantse da shi wanda ba Allah ba kamar yadda kake girmama Allah kake jin tsoron ya iya kama ka a koda yaushe cutar da kai to kai shirka babba kai ridda ka bar musulunci ina fata mun gani saboda ita rantsuwa kokarin sanya nutsuwa ne da lamun cewa ga abokin tattaunawarka dan ka amintar da shi game da gaskiyar zancenka ko aikinka to ba a rantsuwa da kowa sai wa sai Allah koma wane ne ba a rantsiya da shi ina fata mun gani da aka bi halatta baka ce na rantsi da manzan Allah haramun ne bai halatta baka ce na rantsi da shehu ko wani wali in bai kamata ba a rantsi da manzan Allah to a rantsi da wani wanda bai kai mataki na manzan Allah ba kaga min babu aula kenan ko na rantsi da mala'ika ko na rantsi da kabarin nanan hatsuma kamar da suke cewa ana ci haka ko na rantse da iccen kabari duka shirka ne bai dace ba na rantse da nonon uwata ana fada ko ba fada shirka ne shirka duk bai dace ba ina fata mun gani ko takwaran kwatsa tarnatsa da wasu ke cewa ko wasu kuma 'yan mara ko bangaren ina ne ta sawo gaza a ɗan baki da makamantansu na sha aradu duka shirka ne bai halatta man kana halifan falyahlif billah in ba makawa sai kai rantsuwa to ka rantsi da Allah shi kare in ba haka ba ka kame bakin ka kawai rantsuwa da wani Allah shirka ne amma shirka karama da ba ta fitar da ma'abucin yin hakan daga barin musulunci sai dai a ce ya aikata babban laifi kabi akbaru min al-kabira kai yafi ma babban laifi muni rantsuwa da wani wanda ba Allah ba yafi zina muni yafi shan giya yafi ƙarya yafi duk wani abu daga cikin kaba'ir laifi inda rantsuwa da wani Allah ne shi yasa abu ne mai muni Allah tsare halsunan mu daga rantsuwa daga wani wanda ba Allah ba رواه الترمذي إمام الترمذي يرويت أن حديثي وحسنه وصححه الحاكم إمام حاكم يا إنجلس to ina hukumcin rantsuwar da ake yi lokacin da mutum ya je majalisi na dattawa ko kuma ya ci zaɓe na shugaban ƙasa mai hukumcin shi mutum za a kawo masa ƙur'ani ya za hannu ya rantse da Allah cewa za yin aiki da dokar ƙasa za yi aiki da kundin ƙasa ko ba ka ake ba haka ake ya rantse da Allah ya rantse da cewa za yi aiki da kundin ƙasa wanda kundin ƙasa kundi ne da aka ɗebo daga ƙasashen waje kundi ne da ke cin karo da tsarin Allah da manzan shi kundi ne wanda asas ne na kafirci da shirka da Allah maɗaukakin sarki shi ne malamai suka ce idan han mutum ya san abin da ke cikin kundin yana da ilimi akan haka sannan ya rantse da Allah akan zai yi aiki da wannan kundin wannan kafirci ne ridda ce barin musulunci ne ina fata mun gani saboda kundi kafirci ne ke cikin shi kundi taghut ne shari'a ce sabanin shari'a Allah madaukakin sarki wanda yin haka shirka ne da Allah afa hukmul jahiliyyati yabghun hmm bai dace ba sam sanan rantsuwar da ciya sai ma an kawo qur'ani an aje wannan ma babu shi babu shi kai ka rantse da qur'ani saboda qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah zancen shi ne amma a ce sai ka kawo qur'ani ka aza hannu wannan bid'a irin yadda ya faru kwanakin ga da aka rantsar da alƙalai ne ko da makamantansu na ƙasa sai kowa ya zo ya aza hannunsa ya rantse da alƙur'ani mai girma ba buƙatar sai an kawo alƙur'ani ba buƙatar sai an kawo alƙur'ani in ka ce wallahi ko billahi tallahi na rantse da alƙur'ani na rantse da ubangijin ka'aba zance ya kai ka biya ya rage naka kai ko karkai allan nan da ka rantsi da shi dai akan ba za ka yi kaza ba ko za ka yi kaza yana ganinka yana jinka mai iko ne akan ya kama ka a koda yaushe idan ka saba mu abin da kai rantsuwa da shi Allah ya samu dace qala ibn mas'ud la an ahlifa billahi kadhiban أحب إلي من أحلف بغيره صادقا عبد الله أم مسعود رضي الله عنه يجي الرنس إذا ألا مدوك كنسر كي كان كريا شي يفسويوا أورينا سمد الرنس إذا ونن ألا كان غسكيا ungane maganar in yi rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki tare da na san cewa ƙarya nake ya fi soyuwa a wurina shi ya fi birge ni sama da in rantse da wani wanda ba Allah ba kuma gaskiya nake gai saboda rantsuwar ta farko ta kumshi alkhairi da sharri alkhairin ta shine yayi rantsuwa da wa da Allah wanda dama da shi kadai ake rantsuwa sannan yayi ƙarya yayi ƙarya akai kaga ƙarya sharri ce ba gaskiya ba ce bai dace ba ko amma duk da haka shi ne mafi sauƙin laifi sama da karantse da wani wanda ba Allah ba kuma ka yi gaskiya karantse da wani daga cikin halittun Allah kuma ka faɗi gaskiya ya fi muni nabin saboda nabin shirka ne wancan kuma laifi ne ƙaramar shirka ta fi laifi muni ina fata an gane ta fi laifi muni sai fa lokacin da kake ganin rantsuwa da wani da ba Allah ba yana daidai da rantsuwa da Allah irin yadda kake jin tsoron Allah haka kake jin tsoron wanda ka rantse da shi to a wannan lokacin kafirci ne babba shirka ce babba ina fatan mun gani yau kenan bai dace ba ka rantse da wani Allah ko da kukan gaskiya kake amma a yau zaka samu wasu ba za su yarda da rantsuwa da Allah ba irin yadda suke rantsuwa suke yarda da rantsuwa da shehu ko wali ka iya ta mai rantsuwa da Allah yake karba da ka ci na rantse da gausiwa na ko waliwa na shikenan ya amuntu ya yarda kaga wannan kafirci har ya kai babun bai amintu da rantsuwa da Allah ba amma ya amintu da rantsuwa da shehu kafirci wani kenan naji wani sakare daga cikin mabiya ɗariƙar tijjani Allah shirya shi na ya rantse da wandon shehu ya rantse da rigar shehu ya rantse da takalmin shehu da geman shehu na irin musiba ce wannan wace irin musiba ce da ɓata haka wannan shirka ne Allah da ya tsare mai kare قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح حديث دقى حذيفة ألا يردش yace lalle manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi kala yace la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku ce abinda Allah ya so da abin da wane su kar ku faɗa haka bai dace walakin ƙulu sai dai ku ce ma sha Allahu sun sha a fulan ku ce abin da Allah ya so sa'an nan wane su sai kasance abin da wani wanda ba Allah ba ya so yana bi ne ƙarƙashin abin da Allah ya so wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah ina fata mun gani wadih ko? رواه أبو داود إمام أبو داود يروت وانا حديثي بسند صحيح لسند مكيو وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان ibrahimun naka'i ibrahimun naka'i yake cewa annahu yukra ku sani cewa ana kyama lafazin karahiya a mustalah na magabata na farko yana zuwa ne da ma'anar tahrim ma'anar shi haramun ne ina fata mun gani lafazin almakruh a magabata na farko can mustalahakinsu adin suka ce abu makruh ne sukan yi amfani da shi galibi bangaren haramtawa tunda Allah madaukin sarki ya zano abubuwan da yake haramun ne sai cewa kana zalika sayyi'uhu inda rabbika makruha ina fata mun gani yace haramun ne a'udhu billahi wa bik kace ina neman tsarin Allah da kai haramun ne ana neman tsarin Allah ne shi kadai subhanahu wataala wa yajuzu amma ya halatta an ya kula mutum ya ce billahi thumma bik da Allah sannan da kai haga ya sa lafazin thumma sa'annan da kai babu laifi qala yace wa yaqulu laula Allah thumma fulan kuma ba laifi mutum ya ce laula Allah in ba dan Allah ba thumma fulan sa'annan wani babu laifi kace in ba dan Allah ba sa'annan wani da abu kaza ya faru in ba dan Allah ba sannan da wani da abu kaza bai faru ba wannan ya halatta an gane ko ya halatta wa taqulu laula Allah wa fulan sannan zaka iya cewa in ba zaka iya cewa la taqulu laula Allah wa fulan ba zaka ce ba in ba dan Allah ba dawa ne shine aka hana ina fata mun gane yau fihi masail wannan babun akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul baqara fil andad mun ji tafsirin wannan aya ta suratul baqara game da abin da shafi al'andat الثانية مسألة تبيو أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون آية نازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر sahabban annabi Allah ya rada su suna fasarta ayar da ta sauka akan babbar shirka ganin cewa tana gamewa har da karamar shirka ina fata mun gani الثالثة مسألة أكو أن الحلف بغير الله شرك للي رنسوا دون وندبا ألا با شركا الرابعة مسألة تهدو أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس وسني تشوا إذا متيرنس إذا ونن ألا صادقا بسا غسكيا أبن دي فدا فهو أكبر من اليمين الغموس to yin hakan shine mafi muni sama da rantsuwa da ake ce mata al-ghamus yaminul ghamus yaminul ghamus shine karka rantsuwa akan abin da ba gaskiya ba kawai wallahi kaza ya faru alhalin bai faru wallahi ba ai kaza ba wallahi bin yi kaza ba alhalin yayi ita wannan rantsuwa tana da munin gaske ana ce mata ghamus saboda tana dirmiyar da ma'abucin yinta a cikin wuta ko cikin laifi yamunul ghamus rantsuwa mai nitsarwa saboda tana nitsar da ma'abucinta a cikin wuta ko a cikin laifi kamar yadda wasu malamai suka ce to rantsuwa da wani Allah ta fi muni sama da irin wannan rantsuwa Allah ya tsare halshinan al-khamisa mas'ala ta biyar al-farqu bayna al-wawi wa thumma fil lafzi mun fahimci bambanci tsakankanin al-waw da kuma thumma a cikin lafazin kenan ma sha Allahu wa shi'ta shine aka hana amma ma sha Allahu thumma shi'ta babu lifi game da shi ina fata mun gane shi yasa da wani ɗaya daga cikin mutane zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu wa shi'ta sai annabi ya ce annabi ya tsawata mishi ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahdahu zaka sanya ni a matsayin kishiya da Allah madaukin sarki ka ce abinda Allah ya so shi kadai sai sharhi na عبد الرحمن ابن ناصر السعدي ما ليتشي الترجمة السابقة على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ترجمة دتقباتا akan fadar Allah madaukakin sarki da yace wa minan nasi daga cikin mutane akwai wanda suka yi rikar wasu wanda ba Allah ba kishoyi ga Allah a matsayin kishoyi ga Allah yace har zuwa ƙarshen ayar yace al'aya yuqsadu biha ash-shirkul akbar a wannan ayar da ta gabata waccan ana nufin babbar shirka da ke fitar mutum daga musulunci bi an ja'ala lillahi niddan fil ibada ta hanyar mutum ya sa ma Allah kishiya a cikin bauta wal hubbi ko ya sanya ma Allah kishiya a cikin so wal khawfi ko ya sanya ma Allah kishiya a cikin tsoro wal raja'i ya sanya ma Allah kishiya a cikin ar-raja auna kenan wa ghairiha min al-ibadat da wasu su ma daga cikin ababen da yake ibada ne wannan shirka ne babba idan mutum yayi haka sai ce wa hadhihi tarjuma amma wannan tarjuma ta wannan aya na wannan babon da muka karanta a yanzu yace al muradu biha ash-shirku al-asghar abin nufi da ita shine karamar shirka kuna ga ayoyin suna da kusan kamanceceniya da waccan da ta wuce da wagga ko yawa sai ce amma abin nufi a wannan aya ta wannan babon da muka karanta karamar shirka ce ka shirki fil alfaz kamar shirkar da ke faruwa cikin lafizza maganganun da mutane suka saba yi yau da gobe kal halifi bi ghairillah kamar rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wa kat tashriki bain Allah wa bain khalqihi fil alfaz kama tara Allah madaukakin sarki da waninsa daga cikin halittunsa fil alfaz a cikin lafizza kalaula Allah wa fulan kamar faɗar in ba don Allah ba da wani wa hadha billahi wa bika wannan da Allah ne da kai duka ba su dace ba ka idafatul ashiya'i wa wuqu'iha li ghayrillah kamar kuma jingina al'amurra ko wasu abubuwa da faruwa abubuwan zuwa ga wanda ba Allah ba kalaula al-harisu la atana lusus kamar faɗan masu faɗa da ke ce in ba dan mai gadi ba da barayi sun zo mana kenan mai gadi shi ya tsare wannan gidan daga zawar barayi kaga jingina ni'ima ne gaba daya zuwa ga wani wanda ba Allah ba da manci asalin wanda ke karewa ina fata mun gane walau ladawa'ul fulani la halaktu in ba da maganin wani da ya bani bana sha'ida na halaka duk wannan maganganun kaga duka ba su dace ba karka fada karka kana fada su kana manci wanda ya ni'ima ta gaba da shi ne Allah walawala walawala hizqu fulanin fil maksab al fulani lama hasala kaza wa kaza wa kaza yace in ba dan kwarewar wane ba a cikin kasuwancin wane da ya shiga ai da kaza da kaza da kaza sun faru da ba su ci gaba ba da ba a samu wannan ci gaban ba to amma wane ya kware cikin fannin kasuwanci da kai kawo da abin da ya kamata a shigar da shi yasa aka ci gaba sai ka ce in ba don da Allah ba sa'an nan wanan nan da ya kama da ba a ci gaba ba haka ya kamata ka yi amfani ina fata mun gani fa kullu hadha yunafi tauhid ma da ce dukkan wannan yana kore tauhidi bi ma'ana yana kore kamala ta tauhid wal wajibu abin da ke wajibi an tudafa al umur wa wuqu'uha wa naf'u al asbab ila iradatillah abinda ke dole abinda ke wajibi a jingina al'amurra da faruwa al'amurra da amfanin dukkanin sababba zuwa ga iradar Allah da yardarsa wa ilallahi ibtida'an a jingina su zuwa ga Allah tun farko ma a ce in ba dan Allah ba da kaza bai faru wa yuzkaru ma'a zalika martabatu sababi wa naf'u martabatu sababi wa naf'u sannan babu laifi bayan hakan bayan an ambaci Allah karan farko sannan a hada da ambatan martaba ta sababi da amfanin sababi yanan ba dan Allah ba ba laifi kace sannan da wane yayi kaza da kaza bai faru ko da kaza ya faru amma a fara ambatan Allah karan faru fa yaqulu laula Allah thumma kaza sai yace in ba dan Allah ba sannan kaza li yu'lama anna al asbaba marbutatun bi qada'i Allah wa qadrihi wa qadrihi dan a sani cewa dukkanin sababba suna da suna kulle da hukuncin Allah da kaddarawarsa duk wani sababi da zai faru yana kulle da hukuncin Allah da kaddarawarsa in Allah bai kaddara hakan da bai zai faru fala yatimu tauhidul abd tauhidin bawa ba zai cika ba hatta la yaj'ala lillahi niddan fi qalbihi wa qawlihi wa fi'lihi har lokacin da bai samu Allah madaukakin sarki kishiya tauhidin bawa ba zai cika bai kammala sai lokacin da bawa ya nisanci samu Allah kishiya a zuciyarsa da kuma faɗarsa da kuma aikinsa sai mu tashi babi na 42 قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله باب da yazo na hukunci da tsananin ukuba da azaba game da mutumin da bai wadatu ba bai gamsu ba da rantsuwa da Allah ina fata mun gani mutumin da za a ce mishi na rantsi da Allah ya ƙi gamsuwa ya ƙi yarda ya ƙi amintuwa wannan babin shi zai bayani irin narkon azabar da aka tanada ga duk mutumin da ya ƙi amintuwa idan aka masa rantsuwa da Allah Allah samu dace عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله أنكر حديثي لقى ابن عمر lalle manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi qala yace la tahlifu bi abaikum kada ku rantse da mahaifanku bai kamata kada ku dinga rantsuwa da iyayenku muna cewa na rantse da mahaifina na rantse da mahaifiya ko na rantse da nonon uwata kamar da mu muka saba faɗa kada ku yi haka inji manzon Allah man halafa billahi falyasduq kuma duk wanda zai rantse da Allah to ya faɗi gaskiya in ta kama ka rantse da Allah saboda ka tabbatar da wani zance ko ka kore shi to ka gai gaskiya kada kai ƙarya saboda hakan yana nuna girman Allah a zuciyarka hakan yana nuna cewa kana jin tsoron wanda ka rantse da shi ina fata mun gani kenan kar kana rantsuwa da Allah kan ƙarya idan da ƴan kasuwa suka shahara da yin haka ba ruwansa dan ya samu riba dan ya yaudar wanda ya zo saya sai ce wallahi ni wannan abun auri na jika goma yake alhalin jika biyar yake a wasa to kaga idan ya maka rantsuwa sai ya amintar da kai sai ya yardar da kai sai ka daɗa mai akan jika goma alhalin jika biyar ya saye shi wannan abu shine ke shafi albarkar kasuwa kaga mutum yana ta kasuwanci tunda kuka tasa wannan abin yake saidawa in kashin gwaza ne dankali ne salati ne ba wai an raina irin masu sana'an nan ba ina fata mun gane irin mai halin aka raina sai kaga shekara da shekaru yana nan bisa wannan sana'ar da shi gyaran takalmi yake wata tebir yake babu ci gaba saboda babu albarka ƙarya rantsuwa da Allah kan ƙarya sai Allah ya shafi albarkar kasuwa har ya tsufa akan haka yake bai taba sayan gida ba bai taba sayan moto ba ko mota kuma akwai basussuka a kansa ina albarka kasuwa take babu bai dace ba ka dinga rantsuwa da Allah kan ƙarya a cikin kasuwanci a cikin komi ma kamar yadda annabi ce wanda zai rantse da Allah to ya faɗi gaskiya kar kai ƙarya wa man hulifa lahu billahi falyarda wanda kuma aka rantse masa da Allah to ya yarda ya amince wa mallam yarda wanda bai yarda ba da an masa rantsuwa da Allah falaisa min Allah wannan ba komai bane a wurin Allah abin da yake nan ba wani abu ne ba da za kilga a cikin addini abu ne mai muni ya kamata a matsayin Allah a cikin zuciyarka da girmansa idan aka maka rantsuwa da shi ka yarda sai dai matsala tana kasuwa kashi biyu matsala ta farko idan ya kasance rantsuwa da aka maka da Allah a cikin babin da'awa ne ko babin hukumci da jayayya to wannan dole ka yarda da rantsuwa wanda ya rantse maka da Allah ko da ko adali ne ko ba adali bane ba ko fasiki ne musulmi ne kafirin amana ne in dai wata husuma da rikici ya hada ku da shi har abin ya ɗaukaka zuwa ga alkali don a rabe muku garrama kuma ya kasance ba ka da wani shaida da gare ka da zai tabbatar da abin nan da kake da'awa da zai sa a baka ko a kwato maka hakkinka ba ka da shaida to dole ka yi amfani da rantsuwa wanda za ya rantse a wannan lokacin dole ka yarda kenan hadisin da irin wanga yake wanga bangara ina fata mun gani mas'ala ta hada ka da wani sawon miji da mata ne ko ƴan kasuwa ne ko makwabta ne sai abin ya kai ku ga ƙara zuwa ga alƙali ko limamin masallaci ko kuma aka haɗu a nan unguwa da tija masu girma aka haɗu wane da kacce wane ya faɗi kaza ko kuma akwai kaza tsakankaninka da shi ko kaza ya faru tsakankaninki ke da mijinki me dalili me hujja ina shaidu to babu shaidu tunda babu shaidu wanda ya musan abin sai a ce ya rantse shi to wannan lokacin shi sai ya rantsa wallahi kaza bai faru wallahi babu wani abu tsakanina da wani wallahi na biya shi wallahi kaza to wannan lokacin baka da zabi dole ka yarda da abinda yayi na rantsuwa ko da ku ba mutunan kwarai bane ba ina fata mun gane ko da ko fasiki ne tunda babi ne na hukunci babi ne na rabe garrama tsakankanin karshe ina fata mun gane kenan dole ka yarda amma yarda ta mi ba wai har ta zuci ba in ka tabbatar da mai yaudari ne yayi da rantsuwa ne dan ya kubutar da kanshi kai dai ka yarda shari'a ta kare shi ya riga ya rantsuwa ba za a jaddada sabo wata shari'a wannan ba ka yarda amma a zuciyarka ba dole a lazumta maka yarda tunda kai ka san tsakanin karshe abin nan ya faru amma sai ya zo ya rantsuwa don ya kubutar da kanshi to amma dole ka yarda ta hanyar mas'alar ta ƙare tunda baka da shaidu dole ka amince ta hanyar mas'alar ba za a yi ta ɗaga ta ba ana maimaita ta ya zaman to ya ƙare ina fata mun gane to a wannan wurin kenan kaga baka da zaɓi ba za ka yi musu ba ba za ka yi inkari ba ba za ka ƙi ba shi kenan an wuce matsala tun da ya yi rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki sai ka bar shi da wannan Allah da ya rantse da shi ka gami Allah zai mishi mai yawa Allah ya kama shi a nan gidan duniya ya tozarta shi abin ya bayyana saɓanin abin da ya faɗa shi ko kuma Allah ya kama shi gobe alƙiyama ya mai sakamako akan abin nan da ya na yaudara wanda akama shi nan duniya ya gano ya tuba shi fa sauki gare shi sama da akama shi gobe alqiyama Allah ya kiyaye mu kare to mas'ala ta biyu a babar rantsuwa idan aka rantsa maka da Allah ka yarda shine babi na hanzari da kuma tuhuma ba wai ana jayayya da kusuma bane da za a ɗaukaka abin zuwa ga yin shari'a ko alkali mutum ne ana tuhuma shi yana so ya kore maka sa tuhuma ko yana tuhuma wani yana so ya tabbatar da tuhumar da yake ina fata mun gane ko kuma yana nemo wani uzuri don a bashi wannan uzurin sai ya rantsuwa akan haka to a wannan lokacin akwai rarrabewa ana kula da wanda ya rantsuwa a wannan lokacin ina fata mun gane mutum da ya zo ana wani hira ko ana tattaunawa sai aka tuhumce shi da wani abu sai yake so ya kore ma kanshi wannan abu sai ce wallahi abin nan bai faro ba gaskiya bane ba abin da ake tuhumata da shi wallahi ba haka bane ko kuwa ne da nake tuhuma cewa yayi kaza ko ya doki kaza ko yayi kaza wallahi tallahi gaskiya ne yayi haka ko kuma yana so ya bada wani uzuri akan wata mas'ala ta faru tsakankanin karshe sai ce wallahi tallahi abin da ya saka gaba yin hakan ba kaza da kaza da kaza ya faru to wannan ana dubi zuwa ga mutunan da yanayinsa wanda ya rantsuwa kenan wanda ya maka rantsuwa ana dubi ga mutunan na farko in ya kasance adali ne an san shi da gaskiya ko kuma a cikin zancen da yake faɗa galibin abin da ake hange gaskiya ne yake faɗa to wannan wajibi ne ka karɓi rantsuwar shi in baka karɓa ba ka saba ma Allah ina fata mun gani mutanen da an san shi adali ne an san shi da gaskiya ba san shi da ƙarya ba ba san shi da yin shirme ba sai ya maka rantsuwa don samun uzuri wurinka ko don tabbatar da wata tuhuma zuwa ga wani ko kuma don ije ma kanshi wata tuhuma ya rantse maka da Allah to a wannan lokacin dole ka karɓa rantsuwan nan da ya maka da Allah ina fata mun gani na biyu mutumin da ya hakan ya maka rantsuwa da Allah ya kasance sananne ne wurin ƙarya ya shahara kuma ana ganin ma tsammanin zancen da yake faɗa ma ya fi karkata zuwa ga yin ƙarya to wannan lokacin bai zan wajibi ba ka yarda da maganar shi ko da ku ya rantsi da Allah kuma hakan bai nuna ka saba ma Allah saboda tabi'a shi da halayensa sana nuna cewa zai iya mi zai iya yin ƙarya kamar yadda munafikai suke ko su zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi ce na shaɗu annaka kai manzan Allah ne amma kuma ƙarya ce suke sai rantsuwa a kan haka kai Allah ma ce ta ka zo aimanahun junnatan fasaddu an sabilillah sun ɗauki rantsarantsan da suke ma a matsayin garkuwa don su ba kansu kariya kina wani lokacin mutana ya shahara da ƙarya mutane sun san shi kuma galibin zancen shi ma'ahin hararen ya yi ƙarya a ciki to ba dole ba ne ka gaskata shi ko da ya rantse maka da Allah ina fata mun gani kaso na uku daga cikin mutane shine mutanen da ba san halin shi ba a san adalci shi ba da gaske shi kasancewa shi bako ne ko bai saba cakuda da mutane ba sai zo ya gaya wata magana ya rantse maka da Allah akan wannan magana ko makamantan haka wannan malamai suka ce sai a yi tawakkufi sai a yi tawakkufi a kame baki ko a yi shiru ina fatan mun gani baka ce a'a ba baka ce e ba saboda ba a san halin shi ba wannan mutum ina fata an gani to sai mas'ala ta gaba rantsuwa da Allah kalkashin tawili mun gane tawili ko yayin rantsuwa da Allah sai ya sa kai ka fahimci abin gane rantse da shi amma a hakikan ba shi ba ne kun gane abin ko? kana da shago sai wani ya zo karɓar bashi wurinka yana son ka bashi bashi sai ce da Allah akwai kuɗi na wurinka sai ka ce wallahi nan tare da ni babu kuɗi kayan rantsuwa da Allah ko baka yawa to amma gida akwai kuɗi shago akwai kuɗi ma'ajiya akwai kuɗi amma sai ka yi dubara don ka taƙaitar da shi da jikinka sai ka ce wallahi na rantse da Allah nan wuri na ban da kodana to amma baya nuna wani wurin ba babu kuɗi wani wurin akwai to ya halatta wasu malamai suka ce kan ba laifi in kana son ka ije ma kanka sharrin wani mai ɗaukar bashin da ka san da ƙarshe ba zai iya biya ba ko ba za ka iya tambaye shi saboda jin yaunin shi kuma ya nace sai ka bashi sai ka mishi irin waga dabara ina fatan mun gane yawwa kenan ka nuna wani abin da kai ba shi kake nihi ba dan ka gamsar da wanda ya zo wurinka kuma ka mishi rantsuwa a kai malamai suka ce in dai abin ba wajibi bane ko dole a kanka ta wannan lokacin babu laifi fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahayu anil halifi bil aba hani karar da yazo dangane da rantsuwa da iyaye bai halatta ba الثانيه مساله تبي الامر للمحلوف له بالله ان يرضى فورون مسمى game da mutanen da aka rantse mishi da Allah akan cewa ya yarda indai aka maka rantsuwa da Allah game da kuka ji bayanin a rarrabe can baya الثالثه مساله ta uku wa'adu man lam yarda wa'adu man lam yarda wa'idi da aka aje na musamman game da wanda ya ƙi yarda idan aka mishi rantsuwa da Allah sai ya ƙi yarda wannan bai dace ba kuma abin da yi bai kyauta ba sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi rahimahullah malaci wa yuradu bi hadha idza idza tuwajjihat al-yaminu ala shaq minani ala minani cikin naku ala khasmika ne ko ala khasmika wa huwa ma'rufun bis-sidqi aw zahiruhu al-khayr wal-adala fa innahu yata'ayyanu 'alayka ar-ridha wal-qana'atu bi yaminihi malaci abinda ake nufi da wannan tarjumar idza wujjihat al-yamin ko idza tuwjihat al-yamin idan aka fuskantar da rantsuwa ala khasmika akan abokin jayayyaka da kuke husuma da shi wa huwa ma'rufun bis-sidqi sai kasance mutum ne da ya shahara da gaskiya aw zahiruhu al-khair wal adala ko ya kasance zahirin shi alkhairi ne da adalci fa innahu yata'ayyanu alayka ar-ridha to wannan lokacin dole ne ka yarda tun da yaran sai maka da Allah wal qana'atu bi yamini dole kuma ka aminta da rantsuwarsa لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه so da kai a wannan lokacin ba ka da wani yaƙini da ke cin karo da gaske shi ba ka da shi ba ka da wani abin da ke nuna baya da gaskiya ba ka da wani abin da ke nuna zai yi ƙarya sai ya rantse maka da Allah a wannan lokacin dole ka karba malaci wa ma kana alaihi muslimun min ta'zimi rabbihim wa ijlalihi yujibu alayka an tarda bil halif billah abinda musulmi suka kasance a kai na girmama ubangijinsu da sanin girmansa da ɗaukakarsa wannan zai wajabta maka yarda da rantsuwa da Allah idan aka rantse maka da Allah wa kadhalika law badalta lahu al-yamina billahi falam yarda illa bil halif bit talaq aw du'a al-khasm ala nafsihi bil uqubat fa huwa dakhilun fil wa'id haka lamarin yake idan kamma mutum rantsuwa iya ƙoƙarin ka kai ta masa rantsuwa da Allah ya ƙi yarda ya ce maka sai in ka rantse da sakin matarka zai yarda ko kuma sai abokin jayayen naka ya rantse da wata azaba ta sabko masa a wannan lokacin za ka yarda to wannan yana ƙarƙashin wa'idi na wanda ya ƙi yarda da rantsuwa da Allah bai dace mutum ya maka rantsuwa da Allah ka ce a rantse in ba gaskiya ba ne matarka ta sauko sai wannan kake so ya faɗa bai dace ba haramun ne amma ka rantsuwa da Allah ba za ka yarda ba sai wannan Allah baya da girma da ɗaukakar da za ka amuntu ka nutsu idan aka maka rantsuwa da shi sai da ka ce mutum ya rantsi da matar shi ya rabu da ita ko ka he mutum ya ce azabar Allah ta zubo mini a'a in ya maka rantsuwa da Allah ya kamata ka wadatu kasancewa girman Allah a cikin zuciya ina fata mun gani li'anna zalika su'u adabin mala ya ce saboda yin hakan ka kiyarda da rantsuwa da Allah sai da rantsuwa da saki ko da wata azaba ko hukuma ya ce yin hakan karamcin ladabi ne wa tarkun li ta'zimillah da kuma barin girmama Allah wastidrakun ala hukumillahi wa rasuli da kokarin cin gyara akan hukuncin Allah da manzon shi Allah da annabi suka ce in haka maka rantsuwa da Allah kai mi ka yarda sai ka kiyarda ka ce sai maka rantsuwa da saki da makamantansu ka kamar cin gyaran Allah da manzon shi ne akan abin da ya kamata a yi wa amma man urifa minhu al-fujur malaci amma wanda aka san shi da fajirci mutunan banza ne wal kadhibu ya shahara da ƙarya wa halafa ala ma tuyiqina ma tuyiqina kadhibuhu fihi sannan yayi rantsuwa da abin da ana da yaqinin cewa ƙarya ce yake cikin wannan abu fa innahu la yadkhulu takdhibuhu fil wa'idi lil ilmi bi kadhibihi to hakan ba zai sa mutum ya shiga cikin narkon azaba ba ga wanda ya yarda a mashi rantsuwa saboda sanin cewa wannan mutanen makareci ne kinan mutanen da yake fajiri ne fasiki ne makareci ne ya shahara da yin ƙarya idan ya maka rantsuwa da Allah wurin tabbatar da abu ko kore shi kana da dama ka kiya ka kiyarra saboda halinsa ina fata mun gane saboda halinsa mai yiwa ƙarya ce yanzu ma yake saboda ya shahara da yin ƙarya وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله saboda wannan mutumin babu girmama Allah a cikin zuciyarsa ma yutaminu annasa ila yaminihi bai da gir tsoro na Allah da girmama Allah cikin zuciyarsa ta yadda idan ya rantse da Allah zai sa mutane su rutsu da rantsuwar da yi babu wannan shi yasa bai dace mutum ya shahara da ƙarya ba ko aikin banza ko ya zama to fasiki ne fajiri ne illar abun idan ya zama to sufufinka haka ne rantsu kama an ba da lasisin ka yi aiki da ita to ina amfanin ka cikin al'umma kenan baka da wani amfani so da ka shahara da ƙarya ka shahara da annamimanci ka shahara da yaudara ka shahara da munafici karami an san ka mutunan banza ne kaga babu girman Allah da tsoron shi a cikin zuciyarka da zai ba mutane dama idan ka rantse da Allah su yarda babu wani lokacin ka wulakanta kenan ka san mutumin banza Allah kare fata'ayyana ikhraju hadha an-naw'i min min al-wa'id kenan dole ne a fitar da irin wanga mutanen ko da sun yi rantsuwa da Allah akan wa'idin da yazo cikin hadisi li'anna halatahu mutayaqqinatun saboda sanin halin shi abu ne ne yaqini ba mutumin kware bane Allahu a'lam alaci Allah shine mafi sani ina ga kuma lokaci ya yi nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko makamancin shi Allah ya fi mana gaba ɗaya bukatocin mana alkhairi Allah ya biya mana wanda ke da wasu bukata kuma Allah su ya biya musu gaba ɗaya marasa lafiyan mu gida suke likita suke kan hanya Allah ya ba su lafiya yan uwanmu da ake azabtarwa a garin Gaza Allah ya kubutar da su Allah ya tsiratar da su daga sharrin Yahudawa yahudawan da suke kai musu farmaki suna karkashe su Allah ya maida musu kaidunsu a kansu Allah ya girgiza ƙasa ƙarƙashin ƙahuwansu Allah ya hallaka su da wata cutar da bata da magani sai mutuwa Allah ya samu dace subhanaka subhanallahu subhanallahu wa bihamdihi alhamdulillahi rabbil alamin